بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم sauraro yau muna yau ranar alamis 21 ga watan zulqida 1439 da hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya dace biyu ga watan takwas dubu biyu da sha takwas a miladiya kenan muna maraba da duwan da suka halarto da wanda suke sauraron darussosinmu na lugal arabiya musamman ilimin nahu wanda mun fara shi ko za mu fara shi yanzu ya zama daidai mu ne daidai 'yan koyo ba wai malan ba wai koyarwa za a yi ba a'a muraja'a ne na ɗalibai daidai 'yan koyo wanda za su yi majunansu su yi bitan abin da suka aka koyar musu don su amfana to an saka littafin da za mu fara karantawa shine dai al-muqaddima al-ajurumiya wannan muqaddima na ajurumiya din ita muƙaddima ce wanda ake farawa da ita a ilimin nahu wajen koyon ilimin nahu to kamun a shiga cikin karatu akwai wasu muƙaddimomi wanda su kuma dole za mu fara da su na farko za mu fara dai da ba da haƙuri da yanke wannan hanzarin mutane saboda ba wai wanda za ku saurara ɗin ba wai wani malami ba ne wanda ya ƙware a cikin lugal arabiya ko kuma sauran wasu ilimomin ba a'a ɗan koyo ne don haka muna kira da duk wanda ya saurara ya ji wani kuskure ko wani abun da zallat lisan ne to muna fata ya mana uzuri a ciki ya ɗauki halayen malamai da suke cewa kamar akhdari da yake faɗa a cikin sullam ya ce وكن أخي للمبتدي مسامحا وكل إصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي yace dan uwa ka zamanto ka zamanto me yi ma dan koyo uzuri dan koyo kullum inda ganshi kamar uzuri a duk abin da zai yi in kuma ga wani kuskure a cikin kayan shi ko abin da ya faɗa sai ka gyara mai ka mai uziri a ciki to da haka mu ma an saurara a yi gyara a mana uziri kuma dama mu 'yan koyo ne kuma abin dama mun yi shi daidai mu ne na 'yan koyo 'yan uwanmu yanda hariri da yake cewa shi ma duk inda ka kuskure ka gyara ka yanke ma ka yi ma dan koyo uzuri to don haka mu ma muna kira muna neman wannan alfarman daga duk wanda yake saurara da kuma wanda suke halarta tare da mu wajen sauraron wannan darasi na biyu kuma za mu yi magana akan muhimmancin koyon ilimin addini musamman lura da wannan zamani da muke ciki yadda kowa ya rabu da ilimin addini kowa ya kama ilimin zamani saboda neman abinci ko saboda neman makamai ko don wani abu an rabu da ilimin addini a baya har ya zamanto ba ma wanda za ka ji yana magana ilimin zai tashi ya koyi ilimin addini da kuma malamai sun nabbaha a littattafansu cewa mutum ɗan adam musulmi dole ne ya tashi ya koyi duk wani abun da shi zai gyara ibadun shi da shi musamman duk abun da Allah ya wajabta ma ɗan adam to dole ne ya tashi ya koya ya sanya ake yin su wannan dole ne a kan shi ya daga cikin ilimomi na fardu ayin akan dan kowane dan adam musulmi to amma sai zamanto zamani ya kai mu yanzu ba ma mai neman ilimin ba ruwan kowa da abubuwan da ya kamata ya koya na addini wanda ya zama wajibi a kan shi ɗalibai ma sun ƙaurace ma neman ilimin addini sun koma ilimin zamani ilimin boko to don haka dole ne mu dawo mu mai da hankalinmu mu koma kan ilimin addini mu zage dantse mu san duk abin da Allah ya wajabta mana mu san ya za mu yi mu yi shi mu san me zai bata mana ibadunmu me yake gyara mana me ya wajaba a yi duk dai wannan wanda malamai suka shimfiɗa suka faɗa cewa dole ne ɗan adam ya sani musulmi dole ya san abubuwan da Allah ya wajabta mai ya zai yi yi su ya zai ya tafiyar da ibadun shi da Allah ya wajabta mai to dole ne mu dawo mu san wannan na biyu kuma dama ilimomin yanda suke malamai sun kasa su kashi-kashi ne amma dai duka za su koma kashi biyu su koma akwai ulumul wasa'il akwai ulumul maqasid ulumul wasa'il su ne ilimomi wanda su ana yin su ne don a isan ma wata manufa wato wasu wasa'il ne ba maqasid ba ne ma'anan wasila abin da zai ɗaga ka da zuwa wani waje ba wai shi ɗin ne kake so ba a inda za ka je shi ne maksad ɗinka to wasila abin da zai kai ka wannan wajen to ulumul wasa'il wasu malamai suna kiransu al'ulumul khadima su ne ilimomin da za su suke hidima ma sauran ulumul maqasid ɗin ulumul maqasid su ne malamai suka ce guda uku kamar ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin fiƙo wa'innan su ne ulumul maqasid wa'innan wato su ne maksadi su ne ake nufantansu sauran duk ilimi da kake gani bayan nan na ulumul shar'iyya su khadima ne suna hidima ma alkur'ani ne suna hidima ma hadisi ne shi kuma fiƙo dama shi shine khulasa wato khulasan abun da yake cikin alkur'ani da sunna shine fiƙo shi ne khulasa kenan to wayannan su ne ulumul maqasid ilimin da yake ta'alluki da magana Allah alqur'ani ilimin tafsiri kenan sai ilimin da yake ta'alluki da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi shine fassaran magana Allah alqur'ani kaga su biyu kenan hadisi da ulumin da yake tattare da shi sai ilimin fiqh wanda kuma shi khulasa ne da abin da ya tattara a cikin kitabu da sunna shine ke cikin fiqo don wasu sukan rudu cewa musamman karshe-karshen zamani an rabu da fiqo an rabu da littattafan malamai da suka shimfiɗa suka fassara fiqo a ciki da sunan cewa wai za a koma kitabu da sunna to wannan rudan samari suka yi da wa'inda ba sani ba cewa wai fiqo ma'anan shi shi baya da alaka da kitabu da sunna kenan wanda hakan kuma kuskure ne fiƙo shine khulasa abin da yake cikin kitabu da sunna shine aka taso aka tace shi aka saka shi aka kira shi fiƙo fiƙon guda biyu ne akwai fiƙul akbar wanda shine ilimin tauhidi ilimin aqida akwai kuma fiƙul asghar wanda shine fiƙo wanda muka fi sani na fiƙon ibadat da mu'amalat da sauransu to wa'innan ilimomi su ne ake kiransu ulumul maqasid ma'ana duk wani ilimi na shari'a wanda ba wa'innan guda ukun ba to hadimi ne ga wa'innan ilimomin misali mun ɗauki ulumul lugal arabiya gaba ɗaya wanda ita ce ƙashin bayan tafiyan addini duka tunda addini ya zo da yaren shi yana da yare addinin musulunci yana da yare shine larabci larabci kuma ba yare ne na wata ƙabila ko wasu mutane ba a yare ne na addinin musulunci to wannan lugal arabiya din in ka ɗauki nahu misali da sarf duk iya ƙoƙarin su hidima za su yi su yi ma yaran a ƙarshe dai abin da ake so shine a fahimci magana Allah a fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallama a fahimci kuma maganan malaman mu da suka biyo wajen fassara shi kaga a cikin lugal arabiya akwai annahu akwai ilimin sarf akwai kuma balaga shi ma ya kunshi ilimomi guda uku bayan da ma'ani da badiya da wa'innan ilimomin dukkansu akwai kuma wato ilimin usulul fiqi akwai usulul din wanda shine tauhidi wa'innan ilimomin dukkansu su dukkansu su ake kiransu wasa'il su aikinsu su yi hidima ma wa'innan ilimomi guda uku wanda su ne alkitabu da sunna da fiqo fiqo kuma zamu nanata shine hulasan abun da yake cikin kitabu da sunna abun da yake cikin fiqo ba wani sabon abu bane daban da abun da yake cikin kitabu da sunna a shi din ne sai dai bambanci kawai shine dai kowa da akwai turuq din su yanda suke ijtihadi suke istinbatin ahkam to ta nan ne ake samun bambanci a ce maka imamu wane ra'ayin shi kaza ne imamu wane kuma ra'ayin shi kaza ne a fiqo amma dukkan su dai abun da suke daukowa daga inda suke daukowa shine kitabu da sunna to kaga wannan karkasuwan ilimi kenan zuwa ga ulumul wasa'il da ulumul maqasid ulumul maqasid sune guda uku kitabu da sunna da fiqo ulumul wasa'il kuma au ulumul khadima sune sauran ilimomi na shari'a wanda su aikin su hidima ne ma wa'innan ilimomi to shi yasa su ana karantan su daidai iya gwargwadon yadda za a fahimci maqasid din ne wasu za ga sukan tafiyar da rayuwansu gaba ɗaya ya ƙarar da rayuwanshi a kan ilimin nahu wanda shi nahu ilimin nahu wasila ne wato ba gaya ba ba maksad ba wasila ne don a fahimci kitabu da sunna da kuma abin da malamai suka rubuta wanda shi ne fiƙon wani kuma ga ya ƙarar a wani ilimin wasila ne ilim ulumul wasa'il ba a so a yi zurfafa a yi nisa a ciki don a je a ƙarar da rayuwa a kai a saboda su wasa'il ɗin ne wasila wasa'il su ne wa'inda suke isarwa zuwa ga gaya ko zuwa maksad wanda maksad ɗin shine fahimtar kitabu da sunna da kuma maganan malamai shine fiqo to kaga yanda suka kasu kenan ulumul wasa'il da ulumul maqasid to shi ilimin nahu yana daga cikin a cikin lugal arabiya yake kuma shi yana daga cikin ulumul wasa'il shi wasila ne da a fahimci magana Allah da magana annabi da kuma kare halce wajen furtawa da kalmomin larabci ko kare alkalami wajen rubutu abin da ya shafi ilimin larabci ma'ana dai shi ma yana daga cikin ulumul wasail din tunda baya cikin ulumul maqasid tunda su guda uku ne wa'annan kuma duk ilimomin malamai duka sun karar da rayuwansu akan shimfiɗa su ko zuba ƙa'idodinsu don hidima ne ma alƙur'ani da sunna ba a yi wannan ilimomin ba gaba ɗayansu sai don a kare kitabu da sunna ya zamanto kar wani ya zo ya yi tsalle ya hau katangan kitabu da sunna ya ce shi ga yanda yake gani ga abin da yake gani ya zama ya kawo ra'ayin shi don haka ya faru da al'ummomin da suka gabata ya zamanto an buɗe ƙofa littafinsu kowa yana da ra'ayin da zai faɗa shi ga yanda yake gani ya ɗauki littafin Allah ya karanta kawai ya ce shi to ga yanda yake gani ga ra'ayin shi to shi sa malamai suka zuba wa'innan ilimomi suka zamanto wasa'il ne kamun ka kai ga wannan kitabu da sunna din sai ka kware a wannan ilimomin tukunna sai ya zamanto ga manhaj kenan wanda aka shimfiɗa shi da a fahimci magana Allah da magana annabi wato kitabu da sunna to a wannan ilimi da za mu karanta ko za a karanta darasin shi wanda shine ilimin nahu akwai littafi da aka zaɓa wanda muka ɗauka makanmu wanda daidai mu ne na mubtadi'in ‘yan koyo ko kuma wanda suke farko wajen karanta wannan ilimi shi ne muƙaddima a jurumiya muƙaddima a jurumiya kuma wani littafi ne wanda wani malami ya rubuta ta don ta zamanto matakala ne wajen fahimtar ilimin nahu da ya saka ta ta zamanto muƙaddima haka shi sunan shi za mu fara da tarjaman shi kaɗan daga cikin wannan ɗin shi shine sunan shi abu abdullah muhammad ibn dawud as-sanhaji al-ma'ruf ibn ajurum shi wannan mai wannan littafi muƙaddima ajurumiyan shine sunan shi muhammad ɗan dawud as-sanhaji ƙabilan sanhaja wanda usul ɗinsu daga yaman ne wanda ya fi shahara da ibnu ajin rum wato ɗan ajin rum shi kuma ajin rum ɗin kalma ce ba larabci ba ana cewa kalma ce na yaren amaziriyanci ma'anan shi kuma alfaƙiru sufi wato alfaƙiru sufi shine ma'anan ibnu ajin rum ajin rum ɗin kanta ajin rum ɗin kuma yadda dabtinta yake jim ɗin da damma take aju da ra ɗin ajin rum ba ajin rumiya ba ajin rum bi damma haka malamai suka yi dabtin kalma an haife shi hijira tana 672 wannan tarihin aihuwan shi ya dace da tarihin rasuwan wani babban malami a ilimin nahu wanda shine Muhammad ibn Malik Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Malik shi wanda yake da hulasa wanda ta fi shahara da alfiyan ibn Malik to shi ibn Malik ya rasu shi ma daidai wannan tarihin hijira tana ɗari shida da saba'in da biyu har shi yasa malamai suke cewa wani babban malami a ilimin nahu ya rasu a daidai tarihin kuma wani babban malami a ilimin nahu ma an haife shi to wanda aka haifa din a wannan tarihin shine Muhammad ibn Dawud ibn Ajurrum as-Sanhaji ya rasu kuma hijira tana 723 kamun ya rasu shekaran shi kenan a rayuwa gaba ɗaya hamsin da ɗaya a rayuwan shi to ya rubuta wannan muƙaddima wanda sunanta kenan a muƙaddimatul ajurumiya da rubuta ta ya yi ta ne don ta zamanto mafara wato abinda mutum zai fara da shi kamun ya yi nisa a ilimin nahu wanda shine ƙashin bayan ilimin lugal arabiya da ya yi shi don mubtadi'in shi kuma akwai tsariƙa kamar yadda muka sani ilimin nahu madrasa ne guda biyu akwai madrasan basra akwai madrasan kufa wanda su biyun nan gari ne guda biyu a iraq a iraki to kowanne madrasa da irin abubuwan da take bantu da shi wanda ɗayan makarantar bata da shi kowanne kuma da rijal ɗinta da malamanta kamar ita madrasan basra wanda ta fi shahara malaminta dai shi ne sibawai da kuma shi ma malamin shi khalilu ibn ahmad madrasan kufa kuma ita madrasan su kisa'i ne da su ibn al'ala wayannan su ne 'yan madrasan kufa duk da kowa ya sani cewa madrasan basra rijalinta jagororinta yawanci kamar sibawayin shi kan shi ba balarabe ba ne mutumin iran ne wato iraqul ajam sauran kuma kufa yawanci suna iya tizazi da cewa ai su ne larabawa su ne suka fi sani akan uslubin larabci wajen ƙa'idodi da istinbatin ahkamin shi to shi wannan malami wanda yi wannan muqaddima ibnu ajurrum din shi tariqan da yake bi wajen ilimin nahu shi tariqan ahlin kufa yake bi shi yasa Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Khadim yake faɗa a littafin shi Hidayatu su'a li ma'rifatin nuha yake cewa da yazo tarjama yazo yin magana akan Muhammad ibn Dawud ibn Ajurrum yake cewa محمد ذو الفضل والعلوم وهو الذي يدعبنا وهو الذي يدعبنا أجرومي yace Muhammad sunan Ibn Ajurum sunan shi Muhammad ne dhul fadli wal ulumi ya tara falala da ilimi wallazi yud'abna ajurrumi shine kuma wanda aka ake kiran shi wanda yafi shahara da Ibn Ajurum yace bi dhammi lil jimi wara mushaddada ala tariqi kufatin shaddada ya tashi dabtin kalima ajin rum din ya ce bidan milil jimi jim din nan dan ma za a mai ba kasara ko fataha ba kamar yadda ya fi shahara a halcin halcin mubtadi'in wanda suke faɗin ajurumiya a ajurumiya bidan milil jimi wa ramu shaddada ram din kuma a mata shadda ajurumiya ko ajurum ala tariqi kufatin shaddada shi ɗariƙin kufa ita ya riƙe wajen uslubin shi wajen koyar da ilimin nahu ya ce rutubatuhu fauƙa sama ka yi rabat li shuhratin ƙabla ridahu aksabat ya ce mutum ne wanda darajan shi da martaban shi ta yi nisa ta yi sararin samaniya kuma ya samu shahara ƙabla ridahu kamun ya mutu sai da ya shahara ya zama ko ina an san shi an san muƙaddiman shi muqaddimatul ajurumiya ta samu karbuwa Allah ya sa mata albarka sai zamanto ga ta ba ita bane farko a ilimin nahu ba ita bane farkon littafi ba ita bane karshe amma shi dai da yake akwai ikhlasi kuma mutanen kirki ne mutanen taskiya ne malaman sufaye Allah ya sa mai albarka a muqaddiman shi har ya zamanto ta shahara shi ma ya shahara littafin tun kamun ya rasu ya shahara to a daidai nan aksabat din qabla ridahu aksabat shi ibn al-khadim a daidai nan yayi ramzin tarihin rasuwan shi wato da hisabin jummal in ka ka ka wannan ka dubi aksabat za ta baka tarihin rasuwan shi in ka ce alif ɗaya kaf ishirin sin ɗari uku kaga ɗari uku da ishirin da ɗaya kenan ko ba biyu ɗari uku da ishirin da uku ko to ga ta ta ita kuma ita kaɗai kanta ɗari hudu ga ɗari uku da ishirin da uku ga ɗari hudu kaga zai baka ɗari bakwai da ishirin da uku aksabat daidai ramzin rasuwan shi a ciki a hisabin jummal yake faɗi cewa aksabat daidai tarihin wafatin shi kenan to kamar yadda muka ce wannan muqaddima Allah ya sa mata karbuwa a ko ina a duniya ya zamanto duk wanda yake nema ya fara karantan lugal arabiya musamman ilimin nahu da muqaddiman ajurumiya yake fara wanda ya jawo yadda ta shahara har wasu ana maganan cewa ma wasu yarurruka sun ɗauki kaliman da uslubin yadda ibn ajurum ya kawo a muƙaddiman shi na ƙa'idodin larabci sun ɗauka su ma sun yi a yaran su irin haka don wasu suna cewa ita kanta turanci grama ɗin daga kalman ajurumiya aka ɗauke ta amma dai wannan abu ne wanda ba za a yi isbatin shi ba ba za a iya nafiyin shi ba saboda ƙarancin adilla amma dai baya rage darajar muƙaddiman na cewa ta shahara ta samu karɓuwa wajen ɗaliban ilimi kuma shi uslubin shi da ya biya wannan muƙaddima uslubi ne na yan kufa kuma kamun mu shige ta dai har yanzu akwai muƙaddima da za mu yi ba mu ƙarasa ba malamai suna cewa muƙaddima kashi biyu ne akwai muqaddimatu kitabin akwai muqaddimatu ilm muqaddimatu kitab shine alfazun taqaddamat amama almaqsudi lirtibatin lahu biha wantifa'in biha fihi muqaddimatu kitab wato muqaddima na littafi ɗaya kenan akwai kuma muqaddima na ilimi shi yasa al-muqaddimatu naw'ani muqaddimatu ilmin wa muqaddimatu kitab muqaddimatu kitab shine wanda muka faɗi ta'arifin shi alfazun taqaddamat amama al-maqsudi wasu lafazozi ne za su zo kamun a shiga cikin maqsud abinda ake nufin yin shi lirtibatin lahu biha saboda irtibatin abinda alfazin da za a kaddamar da su saboda alakansu da abinda za a shiga shi yasa ake kawo su da kuma amfanarwa da za su yi kamun a shiga malamai sukan saka muƙaddima na littafinsu wannan littafin yana da muƙaddima duk inda ka ji a ciki na ce ha to ina nufin malam wane ne ko inda ka ji na ce wau ina nufin kaza ne a ciki wasu muƙaddima wasu rumuz wasu abubuwa da suka shafi littafin shi shi kadai zai kawo maka muƙaddima a kansu ya ce in ka ji a cikin littafi na ce kaza to ina nufin kaza ne in ka ji na ce kaza ina nufi kaza ne shine muqaddimatu kitab wanda iyakanta ta amfane ka a daidai wannan littafin amma kuma ba za ka ɗauki wannan ƙa'ida na muƙaddiman wannan kitabin ka saka shi ya zamanto muƙaddiman wani littafi daban ba shine muqaddimatu kitab alfazun taqaddamat amama al-maqsudi lirtibatin lahu biha wa intifa'in biha fihi sai muqaddimatu ilm muqaddimatu ilm kuma ita kuma jumlatu ma'anin su muqaddimatu kitab shine wanda muka faɗa muqaddimatu ilm kuma jumlatu ma'anin jumlatu ma'anin yatawaqqafu alaiha ash-shuru' qabla al-maqsud su kuma jumloli ne na ma'ana wanda kamun a shiga a ciki kamun a shiga wannan ilimin dole ne sai an tattauna a kansu kowane ilimi ma'ana mukaddima ne na kowane ilimi wa'innan ma'anonin dole sai an kawo su kamun a shiga kowane ilimi ne kaga su ba kamar mukaddima kitab ba ne mukaddiman da take da alaka da littafi guda ɗaya ko littafi guda biyu ko littafin wani fanni a shi wannan mukaddimatu ilm mukaddima ne wanda tana da alaka da kowane ilimi in ka ɗauki wannan mukaddiman ka je ka ɗaura ta ka cire ta daga ilimin nahu ka saka ta a ilimin balaga za ta zama ta zauna in ka saka ta a ilimin usulul fiqi nan ma tafe take duk wani ilimi ita muqaddiman shi ne wanda sun fi shahara da almabadi'ul ashara abubuwan da ake farawa da su guda goma kamun a shiga kowane ilimi to wannan ita shine muqaddimatu ilm jumlatu ma'anin yatawaqqafu alaiha shuru'u qabla al-maqsudi jumloli ne na ma'ana kamun ai shuru'i wajen maqsud abinda ake nufanta na karantar wannan ilimin dole sai an san su wa illa in mutum ya shiga wannan ilimin ya kutsa bai san wayannan muqaddiman ba zai zamanto bata lokaci yayi bai ma san me yake yi ba wasu malaman har suna sukan hankalin shi cewa bai san me yake yi ba wanda su ne malamai kowa ya yi nazumin wannan musamman Ahmad ibn Muhammad al-Maqari ya yi nazumin wannan yake cewa marrama fannan falyuqaddim awwala ilman bi haddihi wa mawdu'in tala wa wadi'in wa nisbatin wa mastamad wa wadi'in wa nisbatin wa mastumid من هو فضله وحكم يعتمد اسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر yana faɗi cewa muqaddimatu ilm sune mabadi'ul ashara din dole ne kamun ka shiga kowane ilimi inda akwai nutsuwa a tattare da ɗalibin ilimi dole ya san alhad ka san me tarifin ilimin da za ka shiga me malamai alhaddu shine kamar iyaka shine mufrad din hudud ne tilka hududullahi to jami'in hadd ne alhadd kuma shi kamar kowane iyaka shine jami' mani'a yana hana wanda yake ciki fita kuma yanda yake hana wanda yake waje shigowa yanda dai kaga iyaka in an zana iyaka wanda yake waje ba zai shigo ba wanda yake ciki kuma ba zai fita ba shine ma'anan alhadd to kowane ilimi in za ka shiga dole ka san haddin shi ma'ana ka san tarifin shi shine mabda na farko kenan a cikin mabadi'ul ashara dole ka san almawdu'a ka san wannan ilimin na meye me yake tattaunawa akai dole ka san wannan mawdu'in shi na uku kuma dole ka san wadi'a wadi'a din wannan ilimin tunda na riga na san haddin shi na riga na san maudu'in abin da yake tattaunawa a kai shi wannan ilimin dole na san wada ya ɗin shi wane ne ya fara yin rubutu a wannan ilimin shi ne man wada'ahu wanda ya ikhtira'in shi ya fara yin rubutu a kan shi sannan kuma dole ka san nisban shi alaƙan shi da sauran ilimomi yanzu na riga na san haddin shi na san tarifin shi kenan na san maudu'in shi akan me yake magana na san kuma wane ne ya fara rubutu a ciki wada ya ɗin shi ko wanda ya ƙirƙiri ilimin ma akwai ilimomin da wasu rijal su suka ƙirƙire su da babu su su suka ƙirƙire su amma kaɗan ne ba su da yawa kamar ilimin arud khalil ibn ahmad shi ya ƙirƙire shi da babu wani abu ilimin arud shi ya ƙirƙire shi ya saka mai buhur ga suna adadin su guda sha biyar akhfash ya zo ya ƙara guda ɗaya suka zama sha shida ta wannan iftira'in su akai akwai kuma wasu ilimomin da wasu suna ruɗuwa cewa in sun ji an ce wadi'uhu wane ne sai su ga kama a'a shi yayi ikhtira'in shi baka ba haka bane kuma a rubutu farkon rubutu a ciki wanda ya fara rubutu a wannan ilimin shi ma ana kiran shi da wada kaga kamar in kana karanta mabadi din usulul fiqh za a ce maka wadi'uhu huwa al-imam shafi'i bayan alhali shine huwa awwalu man allafa fi amma lam yakhtari wannan ilimin malaman shi kamun shi sun tattauna akan masail da yawa na usulul fiqi amma rattaba shi da tabwibin shi da mai littafi mustaqil da wasa a mabahis din shi shine Imam Shafi'i ne to kaga dole ka san wata din shi dole ka san nisban shi kuma dangantakan shi da sauran ilimomi dole kuma ka san istimdadin shi na biyar shine istimdad ta ina ake ɗebo ilimin a wane saboda ilimomi suna muttasila yawanci ilimomi suna kammala juna ne in wannan ya tsaya daga nan sai wani ya ɗauka daga nan to kowane ilimi akwai inda yake istimdadin masail ɗin shi dole ka san na farko kaga alhaddu tarifi kamar yadda muka ce na biyu ka san maudu akan me yake magana na uku ka san wata ya ɗin shi waye ya fara rubutu ko kuma wanda ya ƙyarƙyari ilimin na hudu kuma ka san nisban shi dangantakan shi da sauran ilimomi na biyar kuma ka san istimdadin shi ta ina ake ake ɗebo shi ta ina ake ɗebo wannan ilimi za ga wasu ilimomi suna da ulum da yawa daga wannan ilimomin ake istimdadin wannan ilimin sai na shida dole ka san fadluhu falalan wannan ilimin fadlin wannan ilimin me ya fi sauran ilimomi ko kuma da wani abu sauran ilimomi suka fi shi ko kuma suna daidai ta wajen ina ne dole ka san fadlin shi na bakwai dole ka san hukumu shari'a fihi ka san hukumu shari'a fihi ka san me hukuncin addini akan koyon wannan ilimin dole ka san hukuncin addini na takwas saboda akwai wasu ilimomin kowane ilimi yana da hukuncin shi akwai wanda koyon shi fardu ainin ne dole ne akan kowane musulmi ya koyi ilimi kaza shine ilimin da zai zamanto shi zai gyara maka ibadunka dole ne fardu ainin ne mutum ya sanya zai yi sallah me wajibi me sunna me mandubi a cikin sallan shi menene in yayi ya ɓaci in ya ɓaci din ana jabri ko ba a jabri dole ya san wannan masayar din wannan ba malami bane zai zo ya tambaye shi wannan dole ya sani haka ka'idan take ko da hakan bai samu ba dai amma haka ka'idan take hukumu shari'a fi na bakwai sai na takwas ya san sunan ilimi zai yi ka rike sunan shi kaza ne ashe ilimi yana da sunaye da yawa to dole ka san sunan shi da ya fi shahara da sauran sunayen da ake kira wannan ilimin da shi na tara kuma ka san fa'idan shi me fa'idan wannan ilimin in na yi shi me zan karu da shi me fa'idan shi me samara wato diyar bishiya wato me fa'ida me amfanin shi in na yi shi da me zan amfana na goma kuma ka rike masail ɗin shi me masail ɗin wannan ilimomin ka rike su wannan su ne mabadi'ul ashara muqaddimatu ilmi kenan wanda jumlatu ma'anin ya tawaqqafu alayha shuru' qabla al-maqsudi jumloli ne na ma'anoni na ma'ana wanda dole ka san su kamun ka shiga ilimin da kake so ka koye shi kowane ilimi ne shi kuwa tun za mu fara da alhad tunda muna magana ne akan ilimin nahu shi haddun nahwi tarifu dole za mu lura da abu biyu in za mu yi magana akan tarifin kowane abu kamun mu yi nisa saboda ba za mu yi zurfafa wajen maganan cewa haddi ya zai ya zama jami'a mani'a wannan haddin naqis jins da fasla'am ko khas ya yake wannan tarif bil rasm ne ko tarif bil hadd wanda manatika suka shimfiɗa ba za mu zurfafa har mu kai can ba za mu taƙaita a daidai tarifin abu lugatan was ilahan ma'anan tarifin sanin abu lugatan was ilahan shine ka san malaman luga ko a lugan larabci shi ne ma'anan kaza shine ma'anan lugatan yanda yake a luga haka ga ma'anan shi istilahan kuma ya yake a wajen malaman fanni saboda abubuwa da yawa za ga ma'anansu daban a luga a wajen istilahi kuma malaman fanni ya bambanta ko da ƙari ko da ragi to don haka dole ka san cewa kowanne da tarifin shi lugatan wasu ilahan in mun ɗauki ilimin nahu me tarifin nahu lugatan annahu lugatan yana da ma'anoni da yawa wasu malamai sun kai ma'anan kaliman nahu kawai a lugar larabci har ma'ana wajen sha shida wasu kuma sun taƙaita a ma'ana shida wanda shine wani malami ya waƙe shi ya ce qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahu al-akhyaru yace qasdun na farko kalman farko na ma'anan nahu shine qasd nufi za ka ce zahabtu nahwal madinati ma'ana na tafi ƙasdi nufantan gari shine nahu a nan ka ce zahabtu nahwal madinati annahu a nan wajen lugatan shine alƙasdu akwai kuma mislu za ka ce muhammadu nahu aliyin muhammadu ma'ana mislu aliyin kenan nahu aliyin ayi misluhu Muhammadun nahu aliyin ay misluhu kaga ma'ana na biyu kenan bayan qasdu sai mislu sai jiha, jiha na uku aljihatu ma'anan nahu lugatan ma'ana na uku shine aljihatu zaka ce sallaitu nahwal ka'bati ai nayi sallah na nufanci alƙibla kenan nahu anan wajen sallaitu nahwal ka'bati ai jihan jihan ka'aba kaga ma'ana na uku kenan ma'ana na hudu bayan qasdu da mislu da jiha sai miqdar zaka ce lahu nahu alfi naira ko alfu dirham ko alfu dolar masala to anan lahu nahu alfin to nahu anan wajen shine ma'anan shi miqdar ai lahu miqdaru kaza kaza naira ko ko dala ko wani umla kaga ma'anan shi na hudu miqdar lahu alayya nahu alfi dirhamin sai ma'anan shi na biyar qismun qismun zaka ce wa hadha al-amru ala thalathati anha to nan anha din nan jam'in nahu shine aqsam kaga yazo anan bi ma'ana al-qism sai ma'anan shi na shida na ƙarshe shine ba'd al-ba'du wato kaɗan daga cikin kaza zaka ce ja'a nahwul qaumi ay ba'duhum ko zaka ce akaltu nahwa samakati ay ba'duha kaga ma'anin nahwu kenan guda shida wanda suke tattare a cikin faɗin cewa qasdun wa mithlun jihatun miqdaru qismun wa ba'dun qalahu al-akhyar ma'anan shi lugatan kenan istilahan kuma شين العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال ترتيبها معنى شي استلاها شين سنين قائدو دندوان ددسوني ذا أسان هكونش هكونشان قرشان كلمو من لاربتي ألوكة دا أكركبس في حال ترتيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك شين نحو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من البناء والإعراب وما يتبع ذلك sanin ƙa'idodin da da su ne za ka san hukunce-hukuncen ƙarshen kalmomin larabci lokacin da ka rakkaba su kasancewa yadda liyarabinsu yake yadda bina'insu yake kaga wannan shine nahu istilahan a wajen malaman nahu in sun ce nahu wannan suke nufi ba wai ba'aninta na luga na jiha ko na misli ko na qism ko ba'd ba kaga wannan shine haddin nahu lugatan wa istilahan الموضوع كما موضوع علم النحو شيني الكلمات العربية كون علم ينا دا موضوع شوان دا أكن شيكي تتوناها ka kamar ilimin likitanci maudu'in shi maudu'in ilmin tib shine badanul insan ko badanul hayawan da abubuwan da yake raban wannan jikin na lafiya ko rashin shi shine maudu'in ilimin tib wato ilimin likitanci to maudu'in ilimin nahu shine alkalimatul arabiya shine maudu'in shi abinda take tattaunawa gaba ɗaya kenan kalimatul arabiya da mabahis din da suka shafi wajen li'arabinta da bina'inta shine maudu'in ilimin nahu wadiya din wannan ilimin kuma shine abin da ya shahara shine cewa sayyidina ali ya umurci abul aswad addu'ali ya umurce shi da cewa yanda lahani ya yi intishari a zamanin shi kowa ya shiga musulunci wanda ba larabawa ba sun shiga suna iya ƙoƙari su yi magana da larabci don sun tashi yin larabci sai su yi magana da irin yanda suke yi ba da irin yanda larabawa suke yi ba sai zama suna kwaɓa nan su ɓata nan su ɓata ƙa'idodin larabci sai zamanto sayidina ali ya umurci abul aswad addu'ali da cewa ya je ya rubuta mai cewa ism da fi'il da harf ya ce mai ya je ka ƙarasa ka ƙarasa sauran babin ilimin larabci da wa'in nan komi ka sani dai baya fita daga cikin ism da fi'il da harf a cikin lugar larabci sai ka je kai kuma karasa a kai sai ya umarce shi to almashhur dai wada din shine abul aswad addu'ali wasu ruwaya su ce sayyidina ali ne ya umarce shi wasu ruwaya kuma su ce umar ibn al-khattab radiyallahu anhu shi ya umarce shi to nisban wannan ilimin kuma dangantakan shi cewa shine yana cikin ulumul arabiya ilimin nahu ilimi ne wanda yake cikin al'ulumul arabiya ilimin larabci don ulumul arabiya suna da yawa nahu ɗaya daga ciki ne kuma ƙashin bayan ilimin ne sai na biyar istimdadin shi wannan ilimin kuma yana istimdadi ne daga maganar larabawa wanda ake ihtijaji da maganansu fara ga ƙur'ani maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar larabawa waɗanda ake hujja da maganansu dan akwai waɗanda ake hujja da maganansu akwai wanda ba a yi akwai sanda hijira kamun ɗari uku daidai ɗari uku aka daina ihtijaji da duk wani abun da zai zo bayan nan in ka tashi yin ihtijaji da wani ma'ana a larabci ko da wani ka'ida zaka ce kama kala sha'ir kaza kaza kaza sai kawo abun da ya faɗa a cikin larabci to sai a dubi shi wannan sha'ir ɗin ko a dubi wannan masal ɗin wani lokaci misali ake kawowa a dube shi a gayo shi aka faɗe shi in yana cikin a zamanin da ake ihtijaji da larabcin wa'annan zamanin ne to sai a karba in baya ciki kuma sai zamanto kawai ka buga misali ne a ɗauki ma'anan amma ba za a ɗauki wata ƙa'ida na ilimin larabci daga jikinta ba sai na shida fadluhu shi wannan ilimin falalan shi dai ba yana da falala matuƙa saboda da shi ne mutum zai zamanto ya kare halcin shi ya fahimci kuma maganan Allah wato kitabu ya fahimci kuma maganan manzon Allah sunna kenan a daidai yanda ya kamata su bada saboda Qur'ani alkitabu da sunna larabawa ne wanda ya zo da su shi ma balarabe ne to dole ka bi abubuwan yanda ƙa'idodin suka zo tunda sun zo da yaren larabci dole ka bi su a yanda suka zo da ƙa'idansu sai na bakwai hukum shari'a fi hukuncin addini akan koyon ilimin nahu sun ce fardu kifaya ne hukuncin addini akan koyon shi ne fardu kifaya abu ne wanda in wasu sun yi sakata anil baqina in wasu sun yi ya wadatar ba sai sun yi ba sauran ba sai sun yi ba amma wani lokaci ilimin nahu yakan tashi ya zamanto daga fardu kifaya ya zamanto fardu ayin in ta ayyana to sai ya zama fardu ayin in ya zamanto ga mutanen gari nan gaba ɗayansu ba mai hazaƙan fahimtar ilimomin addini ko ilimin larabci sai guda ɗaya to shi wannan ɗin ya zama fardu aini a kan shi duk da dai wannan yana komawa ga saɓanin malamai malaman usulul fiqi akan tarifin fardu kifaya da ta'ayyun ɗin shi akan waye ke sauka akan waye baya sauka wannan duk yana komawa ga saɓani ne wanda usulul fiqi ne ake tattaunawa akan shi sai ism na takwas shine al-ismu al-ismu shi sunan wannan ilimin shine ilmun nahu wasu malamai suna cewa tun daga ya ɗauko wannan sunan ne tun sanda sayyidina ali ya gaya ma abul aswad du'ali ya ce mai unhu ala hadha nahu kayi a irin wannan yanda na tsara maka kayi misalin yanda na yi to tun daga nan sai zaman to ana kiran shi da ilmun nahu na tara kuma fa'ida fa'idan wannan ilimin ko samaran shi shine siyanatul lisani anil khata fil kalam al arabi kare halce wajen a kare shi kar yayi kuskure wajen yin magana da larabci saboda sun zuba ka'idan su in ka ce kaza ka bata in ka ce kaza eh kai daidai to in ka iya wannan ilimin na farko zai sa ka kare halcinka wajen yin kuskure duk sanda za ka yi larabci ba ka yi kuskure ba saboda in ka bi ƙa'idodin da suka shimfiɗa don sanin abu daban tabbaka shi daban saboda ilimin nahu akwai nazari akwai tatbiqi in ka san ƙawa'id daban wajen ka iya tabbaka su kuma wani abu ne daban to wa'innan ƙawa'id ɗin in an tabbaka su an yi mura'atin su fa'ida na farko da za su baka shine kare halcinka wajen yin kuskure ba ka yi kuskure ba in za ka yi magana da larabci in ka yi mura'atinsu na biyu kuma za ka fahimci maganan Allah wato alkur'ani kenan fahimta fahimtan daidai za ka mata fahimta mai kyau fahimtan da ya dace da ita in dai ka yi mura'atin kawai saboda ka riga ka san cewa kaza kaza ne tunda ya ga wannan marfu fa'il ne wanda ya ga wannan mansub ka san maf'ulun biyu ne za ka fassara shi kasan in kuma suka yi iltibasi ya zamanto ba a ganin wasalin su ka riga kasan wanne ne zai zama fa'il wanne ne zai zama maf'ulun bihi za ka fahimci maganan Allah da kyau kuma ka fahimci maganan annabi saboda sallallahu alaihi wasallama ka fahimce su yanda ya kamata shine fa'ida ko samaran wannan ilimi ilimin nahu sai masail din shi masail din shi kuma kamar shine kasancewa alfa'il marfu al-maf'ul mansub mubtada marfu khabar marfu ka san ahkam din su ka san masail din ka san cewa alhal da tamiz dole ya zama na kira ka san duk dai masail din ilimi wanda su ake tattaunawa a cikin ilimi wannan shine na ƙarshe na goma wanda shine muqaddimatu ilm sune almabadi'ul ashara muqaddima guda goma wanda jumlatu ma'ani ne tawaqqafu alaiha shuru'u qabla al-maqsudi kamun a shiga cikin ilimin da ake so a yi magana a kai dole sai an tattauna akan wayannan almabadi'ul ashara din sai dai yin magana a kansu ba kowa ba ne yake bi kamar yadda shi malam yake cewa wa ba'duhum minha alal ba'd iktasar wasu wasu malamai iktasaru ala ba'dha sun takaita da faɗin wasu kaɗan daga ciki kamar alhaddi da maudu da fa'ida da nisba sai su bar saura ba kowane malami ba ne yake tattaunawa akan al-mabadi'ul ashara ɗin dukkansu والسن تقيت بعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر yace amma in dai mutum ya zamanto ya san dukkan su masai almabadiul ashara din to intasara ya yi ci nasara ala ghairihi ya fi kuma wanda ya iktisari akan wasu daga cikin su kaga wayannan sune muqaddima guda biyu da muka yi magana muqaddimatu kitab da muqaddimatu ilm to wannan shine karshen muqaddimatu ilm sannan kuma ita ilimin da za mu yi magana a kai littafin bayan mun yi magana a kan had da maudu da wada da nisba da fa'ida har zuwa ƙarshen guda goma saura ita kanta ita a jurumiyan mun yi magana a kanta mu'allif ɗinta sai kuma sharhinta tana da shuru da yawa yadda muka ce Allah ya sama ilimin ya sama wannan littafi albarka ya samu karbuwa wajen al'umma gaba ɗaya to sai malamai suka tashi yi ma wannan littafin hidima ko wannan ya fassara wannan ya waƙe wannan ya yi hashiya a kan sharhi wannan ya yi takrirat wannan ya yi itiradat wannan ya yi ajuiba a kan itiradat ɗin ya zamanto littafin da ya sha hidima ta ko ta ina wato alamun dama karɓuwar littafi shine yawan hidima a kan shi kaga ya zamanto malamai sun karɓe shi malam ba wai mutane kawai ne suka karɓe shi ba har malamai ma sun ɗauki littafin da daraja wannan malamin ya ce zai yi sharhi a kanta wannan zai ce zai yi hashiya a kan sharhi to ita tana da shuru da yawa shahararrun sharhi tana da shuru barkatai ba adadi amma dai wanda ya fi shahara a cikin sharhin a jurumiya muqaddima a jurumiya babu kaman at-tuhfatu saniyya بشرح المقدمة الآجرومية نا محمد محي الدين عبد الحميد باب وندي كي ونن شرح شهارة أتكين شروح دندا أكيسنا ونن مقدمة من البركة ميسونا المقدمة الآجرومية التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية وند ضد دي شي محي الدين عبد الحميد أنا دقيتكين متأخرين وند سكزو قرشة قرشي amma shi ma sai dai Allah ya sama sharhin shi karbuwa saboda sauƙin alfaz da yi shi kowane littafi malamin shi yana gudun ta'aqidat ne yanda za a rage rurrufe abubuwa a sauwaƙe komi a yi istimalin alfaz wanda za su fahimtar da mutane ilimin a sauwaƙe shi yanda kowa zai iya fahimtar shi to shi da yake Allah ya bashi baiwan sauwaƙe masail musamman masail din ilimin arabiya tunda takhassus din shi kenan ya bi duk wani littafi da ka sani shi muhiddin na nahu sai da ya bi shi ya mai hidima ko yi arabin shi ko yi sharhin shi yana da shuruh kamar yadda yake da shi wannan a muqaddima al-ajrumiya yana da shuruh a qatrin nada da shuzuru zahab littafan ibn hisham duka ya bi su ya musu shuruh akan su wasu suna na ana karanta wasu kuma sun bata ba same su ba har alfiya duk wani littafi ibn hisham sai da ya bi saboda shi ibn muhammad muhyiddin abdulhamid yana da kwarewa da gwanancewa wajen lugal arabiya a cikin mutaakhirin ne wanda sun bauta ma ilimin larabci sun mai hidima littattafan da aka yi sun bi su da shuruwa wanda ma aka dan akada su sun bi su sun warware sun cire masail din da suke jawo ta'aqidi kamar yana da akwai littafi al-azhariya littafi ne na nahu amma an saka taqidat da yawa hudud na manatiqa da uslubin su shi ya zo ya dauki wannan littafin ya naqaha shi ya sa mai suna tanqihul azhariya to shi ya shahara da wannan wannan sharhi na shi zamu fara dubawa wanda na Muhyiddin Abdulhamid ana iya samun shi a ko'ina ba wani littafi bane wanda sai ka yi waya wasu ƙasashe kamun a iya samun shi duk inda ake sai da littattafai na lugar arabiya ana samun shi tuhfatu saniya sharhil muqaddimati al-ajurumiyya bayan mun gama da muqaddima muqaddimomi zai fara da shi cewa ibnu ajurum zai fara da cewa littafin shi bayan bismillahir rahmanir rahim yace qala al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i ibnu ajurum yace zai magana akan kalam al-kalamu yace ta'rifin kalam shine al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i shi kuma Muhiddin Abdulhamid al-Sharih sai yake cewa li lafzi al-kalami ma'anayani ahaduhuma lughawi wa thani nahwi yace lafazin al-kalam yana da ma'anoni guda biyu ɗaya daga cikin su ma'ana ne na lugha na biyu kuma yana da ma'ana ne na istilahi na malaman nahwu amma al-kalam al-lughawi fa huwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi fa'idatun yace amma ma'anan kalam a lugha shine ma tahsulu bi sababihi al-fa'ida duk abin da za a samu fa'ida in an yi shi shine ake kiran shi kalam lughatan za a kan samu fa'ida fa'idan nan za ta iya yiwa na ishara ne na nuni za ka iya yin ishara ka ce mutum ya tashi ya fahimta ya samu fa'idan zai tashi za ka iya ishara ya tafi ya samu fa'ida ya tafi to duk za ka iya yi ta rubutu ka rubuta ya samu fa'ida ya zama shikenan mutlaqul fa'ida da in dai an same ta to wannan shine kalam lughatan shi za hariri yake cewa haddul kalami ma afada al mustami' nahwu sa'a zaidun wa amrun muttabi' haddul kalam ta'rifin kalam lughatan ma afada al mustami' abunda mustami' wanda kake magana da shi wanda yake sauraro in yaji ya samu fa'ida wannan fa'idan shikenan in ya same ta shine kala kaga wannan bata cire ishara ba bata cire rubutu ba hadda kuma lafazi yana ciki kaga yace amma al-kalamu al-lughawi fa huwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi fa'idatun sawa'un akana lafzan am lam yakun duk ɗaya ne wannan in dai an samu fa'ida wajen yin shi duk ɗaya ne sunan shi kalam lughatan ko da lafazi ne furta shi ake ko kuma lam yakun ba furta shi ake ba kaman zane ko rubutu ko ishara kaga wa'annan duka za a iya isar da sako da shi za a iya samun fa'ida ta hanyar su za ka iya yin wani zane in wani ya gane ya zaman to ga ma'anan da yake nufi sai a ce kallamtahu ka yi magana da shi lokatan tunda ya samu fa'ida shi kyan akwai kuma za ka iya yin rubutu alkitaba za ka iya yin ishara nuni duka yana cikin kala to alkalam lokatan mutlaqu ma tahsulu bi sababi fa'ida shine ake kiran shi alkalam اصطلاحا كما يكتشو أما الكلام النحوي فلا بد أن يجتمع فيه أمور أربع فلا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور يتي أما الكلام النحوي معناه الكلام اصطلاحا كان لا بد دول أن يجتمع فيه أربعة أمور دول سي أبو بوا قداه لسن سامواتك أبو بوا قداه لسن سيس ونن شرط لسن شكا أتكا أبو كامو أجراش كلام اصطلاحا كو كلام النحوي na farko yace an yakuna lafzan dole sai ya zama furuci ne in kai shiru kai nuni ko kai rubutu ko kai zane ko an fahimta ko an samu fa'ida a cikin shi a wajen malamin nahu ba magana kai ba kaga qaidi na farko kenan ko sharadi na farko an yakuna kalamu kalaman inda ulama nuha dole an yakuna lafzan dole sai ya zama furta shi kai kai furuci ne na biyu kuma yajibu an yakuna murakkaban dole sai ya zamanto rakkaba shi za ka yi tartib ɗin kuma anwa tartib ism da ism ko ism da fi'a ko ism da harf dole sai ka rakkaba shi ne tarkibi yahsulu baina juz'ain ba ka rakkaba abu shi kaɗan shi ya rakkabu da junan shi ba tarkib shine haɗa abu da juna to kaga abu ɗaya ba zai haɗu da kanshi ya zamanto ya haɗu da junan shi ba dole sai ya haɗu da wani abu ne kaga na biyu sharaɗi na biyu an ya kuna murakkaban min kalimatain fa akthar kamar yadda zai bayani salis kuma yajibu an ya kuna mufidan dole sai ya zamanto bayan sharaɗi na farko an ya kuna lafzan bayan na biyu an ya kuna murakkaban na uku dole ya zama mufid dole sai ya zamanto yana da fa'ida in ya zamanto ka gama lafazi ne gashi nan kuma na biyu ya zama cika sharadi na biyu ya zama murakkab na uku sai ya zamanto bai da ma'ana ba mufid bane to malaman nawa ba za su kira shi wannan kalam ba arabi sharadi na hudu kuma yajibu an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi shi ya ce al mufidu bil wada shi wato wanda yake wa al matin kenan wanda yi matni ya ce al mufidu bil wad'i shi kuma sharih din ya ce ma'anar wada' a nan wajen shi ne dole zamanto maudu'an an sanya shi ne irin sanya wanda larabawa suke yi ma kalmominsu duk da masu fassara a jirumiya sun yi saɓani akan mufid bil wada wasu sun fassara wada a nan shi ne alqasd sai zamanto su sharuɗansu guda hudu an ya kona lafzan an ya kona murakkaban an ya kona mufidan an ya kona maqsudan wasu malamai sun fassara alwada a nan cewa bi ma'anar qasd saboda ihtiraz ne don su cire magana mai bacci in kana bacci in ka tashi wani zaka ji yayi jumla mufida a larabci amma kuma maksuda ne ya nufi yayi haka baya nufi mai bacci ai la yaqsudu shay'an to sai zamanto an cire magana mai bacci a wajen wayanda suka fassara alwada da cewa shine alqasd amma shi malam ya fassara cewa alwada anan shine an yakuna mawdu'an bil wad'i al-arabi ya zamanto an sanya shi ne irin sanyawan larabci to wannan ƙaidin shi ya cire duk wani magana da za ka yi da wani yare in zan yi magana da hausa in zan yi magana da hausa wannan duka baya ciki tarifin wannan kalam a wajen malaman nahu baya ciki dama sun yi shi ne don yaren larabci zalla saboda ya ce bilwada il arabi duk da wasu shurra sun tafi akan cewa alqasd in ka ce an yakuna maqsudan shine alwada din da malam yake nufi to sai zamanto wannan sharuɗa da malaman nahu suka shimfiɗa shi don abu ya zamanto kalam zai zamanto shamil ne li kulli luga kowane luga za ka yi zamanto za ka iya sa mata wannan sharuɗa su zama sun cika to sai tashi mana magana akan kowanne ma'anan shi shi kadai yace ma'ana kaunihi lafzan ma'anan ya zamanto sharaɗin farko ya zama lafzan shine an yakuna sautan مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء yace ma'anan kaunuhu lafzan sharadin farko ya zama lafazi ne shine ma'anan shi shine an yakuna sautan ya zamanto sauti ne mushtamil ya kunshi ba'd al-huruf al-hijaiya ya kunshi wasu harfofi hijaiya sune harfofin larabci wanda yace allati tabtadi'u bil alif wanda take farawa da alif wa tantahi bil ya sune huruf al-hijaiya شيني معنى اللفظ أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء مثال شيتي كمان أحمد أحمد كاغا لفظيني tunda ba a faɗin Ahmad sai an furta shi kaga lafazi ne kuma saboda shi saut ne ishtamal ala ba'dil hurufil hijaiyya ya kunshi huruful hijaiyya wanda kaga alif ɗaya daga ciki gashi nan ga ha ga mim ga da haka ya kutubu fi'ili wa sa'id duk wannan gashi nan ya kunshi ya zama lafaz ya zama lafzan sharadi na farko kenan li'annahu sautun ishtamal ala ba'di الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء يتي فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية ya ce wannan guda uku misali da na buga da ahmadu da yaktubu da sa'id za ga wannan kowanne a cikinsu yana da kalmomi na kowanne a cikin sauti ne ya kunshi huruf na larabci huruful hija'iyya kaga shi yasa sunan shi lafz kenan tunda lafz shine al-ishtimal ala an yakuna sautan mustamilan ala ba'd al-huruf al-hija'iyya yace fal isharatu mathalan la tusamma kalaman inda an-nahwiyina nuni ka yi nuni ga abu ko da an fahimta in nayi haka ka fahimci isharan cewa a kawo ne ko haka ya zo ne ko haka tafi ne ko ka fahimta ba ba sunan shi kalam ba a wajen muta a wajen malaman nahu فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف سبو دكسن وانت با صوت بني كما بتقنشي حروف با الإشارة لا صوت فيها با, با, با صوتي أتكين إشارة نوني نيكو وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها ضد أوجم لما اللغة الإشارة كلام ني سبو دميسا أنسى مفائدة أتكين su dama mutlaku ma tahsulu bihi alfa'ida shine kalam a wajen su sawa'un kana bil ishara ko khat ko kitaba ko kuma bisaut kowanne su a wajen su in dai an samu fa'ida haddul kalami ma afada almustami' na'u sa'a zaidun wa amrun muttabi' yace wa ma'ana kaunihi murakkaban sharadi na biyu yake fassarawa yace ma'anan kasancewar shi murakkaban shine an yakuna mu'allafan min kalimataini aw akthar shine ya kasance an haɗa shi daga kalimatayin ne ya yi sama tunda at-tartib la yakun min wahid shi kaɗan shi ba ka ɗauki kalma guda ɗaya ta kaɗai ta zamanto murakkaba da kanta ba ba zai yi ba dole sai ya zama biyu saboda dammin wani za ka yi zuwa ga wani abu an ya kuna mu'allafan min kalimatayin aw akthar yace misalin shi muhammadun musafirun kaga muhammad تركيب داما قد يكون بالاسم ده فعل الاسم ده اسم كوكما فعل ده فاعل كوكما ده حرف كاغا انا نا مثالين شي محمد مسافر كاغا يا فارا ده suna ne Muhammad Musafir kaga Muhammad kalima ne guda ɗaya suna wani bawan Allah ne Musafir kuma wani ma'ana ne ismu fa'il ne na as-safar kaga Muhammad Musafir su biyu za ka iya danganta su Muhammad shi kadai yana da ma'anan shi Musafir ma shi kadai yana da ma'anan shi in ka haɗa su su biyu shine ma'ana ka rakkaba su za su ba da ma'ana za su baka wani sabon ma'anan da a haɗe yake shine cewa Muhammad Musafirun Muhammad Mubtada Musafir khabar ɗin shi yace misali na biyu al-ilmu nafi'un ilimi shi kadai yana da ma'ana nafi'u shi kadai yana da ma'ana in ka hada su kayi tarkibi kenan ya zama murakkab sai ya zama to al-ilmu shi ma kaga jumla ce ismiya al-ilmu mubtada'un marfu' nafi' shi ma khabar marfu' khabar lil ilm yace misali na uku kuma yablughu al-mujtahidu al-majda yablughu kaga wannan murakkaban min thalath kalimat ba kalimatain bane yablughu kalima ɗaya mustahid kalima na biyu almazda kalima na uku kaga wannan tarkibi ne ya rakaba abubuwa ba guda biyu ba tarkibi guda uku dama shine ma'anan tarkib an yakuna mu'allafan min kalimatayn aw akthar kaga wannan guda uku ne ma'ana duk wani mai kokari a hankali zai isa ma abun da yake nema almustahid duk wanda yayi istihadi akan neman wani abu zai samu abun da yake nema والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن المجتهد يبلغ المجتهد المجد كاجا يبلغ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم والمجتهد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة المجد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة كاجا وأن مركب من كلمتين مركب من ثلاث كلمات sai misali na hudu kuma likulli mujtahidin nasibun shi ma murakkab daga kalmomi guda uku likulli jar wa majrur shi kaɗan shi mujtahid kalma na biyu nasibun shi ma kalma na uku lirabin shi kuma wannan lam ɗin harfu jar kulli majrur billam mujtahid shi kuma mudaf mujtahidin mudaf ilai dukkan su jari da majruri khabar muqaddam nasib kuma mubtada muakhar kaga dai anan misalin shi ya gaya maka ce fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarati tusamma kalaman duk abun da muka ambata a baya na kalmomi duk wa'innan sunan shi kalam me yasa saboda kowanne ibara a cikin su wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimatayn aw akthar saboda an haɗa wa'innan an haɗa su ne daga kalimatain kalmomi guda biyu ko kuma sama shine ma'ana an ya kuna murakkaban yace fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman inda nuhati illa idan damma ghayruha ilaiha kalima guda ɗaya ba za ta zamanto kalam ba a wajen malaman nahu istilahan kenan illa idan damma ghayruha ilaiha sai dai in waninta wata kalma ita ma daban ta haɗu da ita to in sun haɗu an samu tartib to daga nan za a iya kiran wannan abun kalam an samu ƙaidi na biyu sharaɗi na farko na tartib kenan yace sawa'un أكان انضمام غيرها إليها حقيقة سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا تويتي مكا انضمام معنى ترتيب قد يكون حقيقة ne a fili za ga ga indimamin nan an haɗa wannan da wannan ga sunan su biyu kana ganin su shine kamar misalolin da ya ambata ko kuma takdiri ne an kaddara wani abu to wannan abun da kaddara da wannan abun da yake nan ka hada su ne an samu tarkib yace misali shi kama idan qala laka qailun kaman wani yace maka man akhuka waye dan uwanka irin kana da yan uwa da yawa sai yake tambayanka a cikin mutane da yawa wanne ne dan uwanka a ciki fa taqulu muhammadun kaga muhammad kalima ne guda daya kuma ta bada fa'ida amma wani za ga kaman babu ta babu tarkib akwai tarkibi amma tarkibin muqaddar ne ba wai an ambace shi bane saboda takdirin shi yace fa hadhihi kalimatu tu'tabaru kalaman muhammad ita kadai din nan kalam ne a wajen malaman nahwu saboda me yasa saboda takdirin jumlan gaba ta muhammadun akhi sai aka goge akhi din saboda an riga an fahimci me ake nufi haka kaddara ta ya ce fahiyya fi taqdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin ya ce kaga bayan an faɗi abin da aka kaddara ka gane tarkibin ma guda uku ne bayan muhammadu ga akh ga kuma idafan shi zuwa ga muhammad ɗin ya ce fahiyya fi taqdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin ya ce saura sharaɗi na uku mai ma'anan shi shine ma'ana kaunihi mufidan kasancewan shi mai ba da fa'ida shine ta'arifin shi an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi duk sanda mai magana in ya zamanto ya gama magana mai sauraro baya jiran wani abu to shikenan fa'ida ta samu kenan din da fa'ida bata samu ba da ba zai zai ta kaddarawa yana jira me zaka ce mai yace yahsunu sukut lokacin da bi haisu la yabqa sami'u muntaziran li shay'in akhar saboda in ya zamanto mai sauraro baya jiran komi to shikenan an samu fa'ida yace misali law qulta idza hadara al-ustazu idza hadara al-ustazu in malan yazo yace la yusamma zalika kalaman haka ba za a kira shi kalam ba duk da walau annahu lafzun murakkabun min thalathi kalimatin yace duk da kaga lafazi ne murakkab min thalathi kalimat amma kuma ba za a kira shi kalam ba me yasa yace li anna al mukhataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduri al ustaz yace saboda wanda kake magana da shi ko mai sauraron ka yana jira dai har yanzu me zaka ce mai ma'ana in ustaz din ya zo me zai faru ma za ya tarattaba ala huduri al ustaz me zai biyo baya bayan zuwan malam din to kaga wannan intizar din shi yake gwada cewa ba a samu fa'ida ba, duk da gatar cibi nan mai salasi kalimat ga sunan iza hadara al'ustazu, kaga tartib guda uku amma kuma ba, ba fa'ida a ciki. Ya ce, amma in kai ƙari ka ce, iza hadara al'ustazu an satar talamizu, in ka ce, iza hadara al'ustazu, kaga tartib guda uku, sai ka ƙara da an satar talamizu. to kaga nan mutum ba zai ta jira ba wai yana jiran me zaka ce ai ka riga ka gama magana kuma an ɗauki fa'idan da yake ciki in ka ce in malam ya zo almajirai ko kuma ɗalibai zaka ji sun yi shuru suna sauraron shi ya ce in ka faɗi haka to sara kalaman li husulil fa'idati ya zama magana saboda an samu fa'ida a ciki wanda wannan sharadi kaga wannan ƙaidin kaunuhu mufidan in ka ce idan hadara al-ustazu har a wajen malaman lugha ma ba magana kai ba saboda su dama sharaɗinsu wannan guda ɗayan ne ifada ne kawai in an samu fa'ida ya zama kalam a wajen malaman lugha malaman nahu kuma da ƙari akan ƙari akan fa'ida ɗin ya zama lafz ya zama murakkab ƙari akan fa'ida ɗin ya ce wa ma'ana kauni mawdu'an bil wad'i al arabi ma'anan ƙaidi na hudu ko sharaɗi na hudu kamun abu ya zamanto kalam a wajen malaman nahu shine an takuna al-alfadhu al-musta'malatu fil kalami min al-alfadhi allati wada'ataha al-arabu lidalalati ala ma'nan min al-ma'ani dole ya zamanto ta zamanto wannan alfaz al-mustamala wanda kai amfani da su a cikin magananka min al-alfadh allati wada'atha al-arabu ta zamanto tana daga cikin lafazozin da larabawa suka saka wannan lafazi lidilalati ala ma'anan min al-ma'ani suka saka wannan lafazin dan ya bada wani ma'ana daga cikin ma'anoni wannan duka za su koma maka masail ne na magana akan cewa al-lughatu tawqifiyatun am istilahiyyatun تبدأ الأصل أن العرب لم تضع شيئا إندي على القول بأن اللغة توقيفيا sharadi na hudu kaga dole alfaz din da zaka yi amfani da su wanda zaka yi amfani da su a maganar su zamanto cikin lafazozin da larabawa suka sanya su don su ba da ma'ana daga cikin ma'anoni ya ce misalin shi kama hadara hadara ka kalma ce na larabci larabawa sun saka wannan kalima sun saka wannan kaliman don ta ba da wani ma'ana me ma'anan shi shine husulu alhuduri fi zamanil madi samuwan zuwa in ka ce hadara ya zo to kaga wannan kalma ce na larabci larabawa sun saka wannan kalman don su ba da ma'anan cewa wani zuwa da aka yi a zamanin da ya wuce kaga sharadi ya gama cika kenan abu ya zamanto larabawa ne suka saka shi kuma gashi ya ba da ma'ana yace yace kalimatu Muhammad kad wada'aha al-arabu limanan in kace hadara Muhammadun kaga hadara fi'li ne madi dalla ala al-hudur fi az-zaman al-madi Muhammad kuma wani abu ne wanda Larabawa suka sashi dan ya bada wani ma'ana daga cikin ma'anoni kaga yace ma'anan Muhammad huwa zatu shakhsi al-musamma bi hadha al-ism yace shine zatin wannan wanda aka saka mai suna da wannan kalmar Muhammad din ma'ana in kace hadara Muhammadun kaga Muhammad shine wannan bawan Allah wanda yake dauke da wannan suna shine ma'ana zatu shakhsi al musamma bi hadha al-ism yace fa idza qulta in kace hadara Muhammadun ka hada su takunu qad istamalta kalimatayn zaka zaman to kai amfani da kalmomi guda biyu kenan kullum minhuma mimma wada'ahu al-arab kowanne a cikin su larabawa ne suka yi wad'in shi dan ya bada wani ma'ana daga cikin ma'anoni yace bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajamu yace sabani da in kai magana da wani abu ko wani lafazi wanda ba larabawa bane suka sanya shi a ce hausawa ne suka sa yace kalfursi wa turki wal barbar wal faranj duk wa'annan kabilu ne na mutane alfurs mutanen farisawa can iran da gefensu wa turk atarak mutanen turkiya da barbar wanda ake kalma ne ana itlaƙin shi a duk wanda yake ta yankin afirka wal faranj kamar mutanen faransa ta can yace fa innahu la yusamma fi urfi ulama ila arabiyyati kalaman yace duk abun da aka sanya shi da wani yare ba ba larabci ba to wajen malaman nahu ba za a kira shi da cewa kalam ba saboda lam tada'u al-arab ba larabawa ba ne suka sanya shi wannan in ka tafi akan cewa alwada a nan cewa ma'anan shi da ya zamanto kalmomin na larabci ne amma in ka fassara shi a nan cewa bi ma'anar qasd to sai ya zamanto abin da za ka faɗa da hausa bai fita daga cikin kalam ba a wajen malaman nahu in dai sharaɗi guda hudu sun cika ya zamanto murakkab ya zamanto an yakuna lafzan murakkaban mufidan ya zama maqsudan kuma su a wajensu yace fa innahu la yusamma fi urfi ulama al-arabiyyah kalaman wa in sammahu ahlu al-lughati al-ukhra kalaman yace zai yiwu a wajen Hausawa in sharadin ya cika za su kira shi magana ne mana gashi nan na faɗa kaza an samu fa'ida an samu kaza an samu kaza yace amma dan wayannan malaman wannan yaran ko mutanen yaran sun ce magana ne baya mai da shi magana a wajen malaman larabawa malaman nahawu kenan wa in sammahu ahlul lughati al-ukhra kalama kaga wannan an gama da kalam kenan ya gama bayani akan shi ya faɗi sharuɗoɗi guda hudu kalam istilahan ya za a yi ya za a yi kalima a wato abu ya zamanto kalam a wajen ulama a wajen ulama ulluga na'am malaman nahu shine ya faɗi wannan sharaɗi guda hudu ya ce an yakuna alkalamu huwa lafzu almurakkabu almufidu bilwata kaga ya ce maka dama farko alkalamu lugatan shine ma tahsulu bi sababi alfa'ida shine alkalam a wajen malaman lugha istilahan kuma wanda suka cika wannan sharuɗa اللفظ أن يكون دولي زما صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية يكون مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر نوكو كما دولي زمن تو مفيد دولي سيابا دا فائدة قد يكون لفظ آه، اشتمل على بعض أن ي- قد يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية وقد يكون مركبا مؤلفا من كلمتين فأكثر أما كما با فائدة أتكي فلا يسمى كلاما عند علماء النحو na'am saboda ba fa'ida in ya samu fa'ida kuma na uku sai ya zamanto abu akan abin da larabawa ne suka sanya shi alfaz ɗin da kai amfani da su dole sai sun zamanto na larabawa ne ba na wani yare ba na'am ko kuma dole sai ya zama- ya zamanto ka nufe shi in ka fassara alwada bi ma'anar qasd to nan ya gama magana kenan akan alkalam bayan magana akan duk abubuwan da ya fara muqaddima na'am yanzu ya gama magana akan kalam sai kuma abin da zai biyo baya shine aqsamin shi na'am tunda alkalam yanqasim yana da inqisam kakkasuwan shi da rarrabuwan shi shine abin da malam zai tattauna akai na'am
yace yace aqsamuhu thalathatun
na'am
shi matin din yace aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na na'am yace aqsamuhu ya kakkasu shi kuma kasuwan kalam kasuwa ne kashi uku na'am babu na hudunsu kalam a wajen lugha malaman nahu kashi uku ne babu na hudu har abada ba za a samu ba na'am na farko shine ism na biyu fi'l na'am na uku kuma harfun ja'a li ma'na na'am to sharih zai gaya mana kowanne me ma'anan shi ya ce wa aqulu shi Muhammad Sheikh Muhammad Muhiddin Abdul Hamid shi yake cewa aqulu na'am ya ce al alfazu allati kana al arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف na'am
shi sharihi ke cewa lafazozin da muke amfani da su wanda aka ɗauko mana daga wajen larabawa gashi kuma mu ma yau muna amfani da su wajen maganganunmu da darussanmu kuma muna karanta su a cikin littattafanmu muna rubuta su a matsayin wasiƙa zuwa 'yan uwanmu ko abokanayenmu na'am duka wa'innan ba sa gushewa daga ɗaya daga cikin abubuwa guda ukun nan kowanne a cikinsu ba zai dole zai zamanto ɗaya daga cikin abubuwa guda ukun nan ko suna alis ko kuma alfi'al ko kuma alharf na'am yace amma lismu fil lughati dole shi ma alismu in za a ambace shi kowanne sai ka lura da cewa meye ma'anan shi lughatan meye ma'anan shi istilahan kuma wannan duk an yi su ne da an haddace su duk hudud na'am duk tarifofin abubuwa ana yin su ne da a haddace su saboda ka kare abin da yake cikin shi kuma kar wani daga waje ya shige shi ko kuma kar wani daga ciki ya fita daga ciki na'am
amma al-ismu fi al-lughati fa huwa ma dalla ala musamma al-ismu a lugar larabawa shine ma dalla ala musamma duk abin da ya gwada akan wani wanda wanda aka yi ma sunan ma dalla ala musamman to shikenan shine al-ism misali in kai sunanka Muhammadu to Muhammad din nan ya zamanto ism in dalla ala zatin mushakhasatin wadda take da wannan suna Muhammad din shine al-alis ad-dilalatu ala al-musamma shine ma'anan alis lughatan wato ta yi ishara ta yi nuni ta gwada wanda aka saka ma sunan shine ma'anan alis lughatan na'am yace wa fi istilahin nahwiyina a wajen malaman nahwu kuma ita ce kalimatun dallata ala ma'anan fi nafsiha wa lam taqtarin bi wa lam taqtarin bi zamani yace a wajen malaman nahwu kuma ita ce duk wata kalima dallata ala ma'anan fi nafsiha tana dauke da wani ma'ana a jikinta wa lam taqtarin bi zamani kuma bata ba zamani a cikinta bata hadu da wani zamani ba kamar in ka ce muhammadu sunan bawan Allah aliyu sunan wani bawan Allah ba zamani a cikin shi kuma ita kalima ce dallata ala ma'anan fi nafsiha in nace ja'a muhammad an san me ma'anan muhammad to kaga dallata ala ma'anan fi nafsiha wannan ma'anan da aka samu a jikin kaliman muhammad aka gano waye ya zo na'am ba a jikin wani abu ne daban ba na'am kuma ba zamani a cikinta ba aka ce in nace ja'a muhammadun daga cikin muhammad din mu gano cewa wani zamani ba ne ba zai yi ba kaga istilahan kalimatun dallata ala ma'anan fi nafsiha ولم تقترن بزمان كمان محمد كمان علي كمان رجل كمان جمل in ka ce mutum kawai kaga yana da ma'ana yana da ma'ana kuma baya gwada zamani a ciki ma'anan nan kuma da yake tattare da shi a jikin shi ne ba wai wani abu ne a gefen shi ya bashi wannan ma'anan ba na'am
yace fa kullu wahidin min hadhihi al-alfaz yadullu ala ma'anan kowanne a cikin su yana nuni daga wani ma'ana walaysa zamanu dakhilan fi ma'anahu fa yakunu isman yace kuma ma'anan nan da yake gwada ba zamani a ciki ba zaman na'am da haka zai zama ismi kenan tunda ya zama kalima kuma dallata ala ma'anan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman duk wanda ya bada wannan ma'anan ya zama is- istilahan na'am lugatan kuma ma dalla ala musamman kawai duk abin da ya gwada wanda aka yi ma sunan al musamma shikenan ya riga ya zama ismi ba sai an lura da cewa eh, zamani ya shiga ko bai shiga kullu ma dalla ala musamman yace wal fi'lu amma al fi'lu fa huwa fi lughati al hadath fi'li kuma ma'anan shi a lugha shine hadasu al hadasu faruwan wani abu وفي اصطلاح النحويين أو اصطلاح معلم النحو كما كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة كلمة دلت على معنى في نفسها كاغا أن دوكا سنة تارد قيود دنس سنة دي دي حد اسم كنا أما واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة سيدي إتكما فعل اقترنت تهدد دي دي تكين زماني قدا أكنا التي هي الماضي والحال والمستقبل to duk wanda ya zamanto ya ba da ma'ana duk kalman da ta ba da ma'ana a jikinta kuma ya zamanto ta haɗu da ɗaya daga cikin zamanai guda uku ko madi abin da ya riga ya faru ya wuce ko hal abin da yake faruwa yanzu yanzu ko kuma almustaqbal abin da zai faru bayan nan na'am to wannan ta- sunan tafiyar kyan na'am yace kaman kataba fa innahu kalimatun dalatun ala ma'anan wa huwa kitabatu in ka ce kataba kalima ce ta dullu ala ma'anan tana gwada tana nuni ne zuwa wani ma'ana wa me ma'anan shine rubutu na'am yace wa hadha ma'ana ma'anan rubutun muqtarin bi zamani al-madi ya hadu ne da zamani wanda zamani ne wanda ya riga ya wuce na'am ga yaktubu fa innahu dalun ala ma'anan wa huwa al-kitabatu aidan wa hadha al-ma'na muqtarinun bi zamani al-hadiri yaktubu kaga shi ma yana da ma'ana kuma wannan ma'anan ta yi iktirani ta haɗu da wani zamani zamani da ake ciki na yanzu hadir kaga ta zama fi'il kenan wa nahwu uktub in ka ce uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'anan wa huwa al-kitabatu aidan na'am kalima ce ta dullu ala ma'anan tana gwada ma'ana kuma wannan ma'anan shine rubutu na'am kamar yadda sauran suka gwada wa hadha ma'ana wannan ma'anan muqtarinun bi zamani al-mustaqbali alladhi ba'da zamani at-takallum wannan ma'anan kuma a hade yake da zamani al-mustaqbal wanda ake fuskantar shi bai zo ba tukunna zai zo yana farawa ne wannan mustaqbal din ba'da zamani at-takallum daidai mai magana yana gamawa to wannan istiqbal din daga nan zai fara na'am
yace kamar misalin wa'inna alfaz din da nasara yansuru unsur fahima yafhamu wafham duka kalimomi ne tadullu ala ma'ana wa hadha al-ma'na dilalan ta fi nafsiha ne a jikinta kuma muqtarina bi ahad al-azmina nasara eh, muqtarin bi zaman al-madi yansuru muqtarin bi zaman al-hadir unsur kuma yaqtarinu bi zaman al-mustaqbal alladhi yabda'u ba'da zaman at-takallumi to kaga anan ya gwada maka kenan ga fi'il ga ta'rifin shi lugatan ga ta'rifin shi istilahan na'am sai kuma kakkasuwan shi yayi ishara a cikin kakkasuwan shi anan cewa dilalan shi ko ala zamanin eh, mada ko kuma ala zamanin hadiri ko ala zamanin mustaqbali to kaga anan zai gwada maka cewa wal fi'lu sala ala thalathati anwa نعم fi'ili kashi uku ne akwai madin wa mudari'un wa amr نعم madin shine fi'ili na zamani wanda ya riga ya wuce abu mada shine fi'il madi نعم mudari' kuma abun da yake faruwa yanzu alhadir نعم fi'il amr kuma abun da zai faru mustaqbalan نعم yace ta'rifin madi shine ma dalla ala hadathin waqa fi zamani alladhi qabla zamani at-takallum نعم تعريف فعل ماضي شيني ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم ما دل على حدث wanda ya gwada wani faruwan wani abu waqa ya riga ya faru fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum ya faru a zamanin da ya wuce daidai kamun na fara magana نعم shine madi al-madi kamun qabla zaman at-takallum shine madi نعم yace misalin shi kaman kataba fahima kharaja sami'a takallama istaghfara ishtaraka duka wa'innan tadullu ala hadathin waqa fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum shi yasa sunan ta fi'il madi نعم na biyu kuma daga cikin inqisamul fi'il shine al-mudari' ta'rifin shine ma dalla ala hadathin yaqa'u fi zaman at-takallumi aw ba'dahu نعم shine abun da ya gwada faruwan wani abu a zamanin da ake ciki yanzu yanzu ko kuma bayan shi da kana نعم shine fi'il mudari ma dalla ala hadathin waqa fi zamani alladhi qabla zamani at-takallum madi kenan نعم mudari ma dalla ala hadathin yaqa fi zamani at-takallumi aw ba'dahu kaman yaktubu yana rubutawa kaga wannan نعم
yadullu ala hadathin yaqa fi zamani at-takallum نعم
kaman ya famu ya khuruju ya sma'u yansuru duka wannan fi'il mudari ne نعم wal amr shi kuma tarifin fi'il amr ma dalla ala hadathin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum نعم duk abin da ya gwada faruwan yana gwada neman faruwan wani abu bayan zamanin magana bayan zamanin takallum shine fi'il amr نعم kaga in kace uktub daga daidai gama magananka ka nema ne cewa mutum ya rubuta wani abu shine ma'anan ma dalla ala hadathin yutlabu husuluhu shi ana neman ya faru ne kaga dole ya zama mustaqbal kenan نعم yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi kaman ifham kaman ukhruj kaman isma unsur takallam istaghfir ishtarik duka wannan fi'lu amri ne ma'ana hadas ne yutlabu ala yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum نعم sai na ukun su tunda yayi magana akan alis yayi magana akan fi'il da kakkasuwan shi zuwa uku kashi uku madin mudari amr saura alharf نعم yace alharfu lughatan at-taraf harf lughatan shine eh, bangare gefen abu gefe daya gefe shine alharf نعم
من الناس من يعبد الله على حرف suna bauta ma Allah kan janibi ɗaya ne janibin jin daɗi in ba samu wannan ba ba za a bauta ba shine lugatan alharfu lugatan at-taraf janib guda ɗaya wa fi istilahin nuhati istilahan kuma kalimatun dallata ala ma'anan fi ghairiha ma'ananta kuma a wajen malaman nahu shine kalimatun dallata ala ma'anan fi ghairiha kalima ce kamar sauran ‘yan uwanta fi'il da is dallata ala ma'anan kaga nan ma sun yi ishtiraki a wajen is da fi'il wajen dilala ala ma'ana sai dai ƙaidin da ya raba su da ya raba ta da ‘yan uwanta biyu shine ita dilalanta ala ma'anan fi ghairi hali نعم ba ta gwada ma'ana a jikinta kamar sauran ‘yan uwanta guda biyu ma'ana la ta dullu ala ma'ana fi nafsiha kamar ism da fi'il ita dilalanta akan ma'ana fi ghairi hali yace misalin shi kaman min yace fa inna hadha al-lafza kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-ibtida'u in kace min kawai ita me ma'anan min furuci ne na kalima wanda take gwada ma'ana ma me ma'anan shi ibtida farawa ma'ana al-ibtida faruwan wani abu zaka yi cewa yace wannan ma'anan shine al-ibtida farawa yace hadha al-ma'na la yatimmu hatta hatta ta dumma ila hadhihi alkalimati ghayraha yace wannan ma'anan kuma ba za ba zai ba za a fahimce shi ba ba zai fito ba saboda ba a jikin kanshi yake aiki ba sai ka hada wata kalma ta hadu da min din nan tukunna sannan a game ma'anan min yace misalin shi kaman ka ce zahabtu min albayti in ka ce zahabtu kaga fi'il ya zo ya gayyaci dan uwan shi ɗaya daga ciki shine alfi'il na'am min albaiti ya gayyaci ɗayan dan uwan shi alism to tun da wa'innan biyun ya gayyace su dama shi ma'anan shi ba a jikin shi yake bayyana ba a jikin yan uwan shi yake magana yake bayyana wanda su ne alfi'il na'am da alis kaga anan zahabtu min albaiti min anan ta gwada maka ibtida na tafi daga gida zuwa waje kaza to daga din nan shine alibtida Na'am.
farawan daga waje kaza shine ma'anan da min take gwada wanda in ita kadai ne ba za ta gwada wannan ma'anan ba na'am
Aha, kaga harf kenan na'am shi kaidin da ya bambanta da sauran yan uwan shi shine dilalan shi a ma'anan ba a jikin shi bane kaga anan malam ya gama mana bayani da anwa'ul kalam na'am wanda ya ce aqsamuhu salasa ismun wa fi'lun wa harfun yayi mana bayanin kowanne a cikin su lughatan wa istilahan na'am الاسم لغة ما دل على مسمى واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان na'am الفعل لغة الحدث وفي- واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها na'am واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل na'am يتي الحرف سيمنا بيانكم مي معنى فعل ماضي مي معنى فعل مضارع مي معنى فعل أمر سيجا من الحرف لغة شيكم الطرف واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها شيني قيد دي بمبنتا تدل على معنى في غيرها تتند يا قدا من أنقم من أقسامش دا أنواع من كلام ينزي فار من بياني أكا علامات الاسم قال أي شمات كان يتفى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام يتي الاسم شي ونن سونا شي علاما غاني شي ذاك غاني شي ني بالخفض na'am
الخفض أنن كاجا جرة كان سيدي خفض أنن استلاهي استلاهي نيم كوفا دين كان na'am tun da dama shi yanhu nahwa ahlil kufa da haka to istilahat din su duk da su zai ta amfani na'am
yace al-khafd ɗaya daga cikin alamomin gane suna shine al-khafd